نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم يو الصبر عشرين بترى ربيع الثاني في كرة تدبير دليه دل عشرين دبكوي وندكم يداتي دا عشرين دبكوي دوتان biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiya za mu ci gaba da karatun littafin qadrul nada libin hisham al-ansari wannan shine darasi na sha hudu ko to idan ba manta ba muna cikin annawasib nawasibul fi'l al-mudari kuma abin da muke ciki shine annasib ar-rabi wato mun gama da annasib al-awwal was-thani was-thalith nahnu al-an fi an-nasib الرابع الناسب الرابع كم يتسي أن قد في ابن هشام يتسي وهي أم الباب هكذا يقول muka ce an ɗin ba kowace an ba an almasdariya faɗinsa cewa an almasdariya don ya bambance tsakaninta da me da an almufassira da kuma azza'ida jamil jiddan an almufassira da kuma an azza'ida to wace ce an almufassira na'am yawwa ilimi ko dai wani abu da ba dai ilimi ba aha an al-mufassira hiya allati subiqat bima yadullu ala ma'na al-qawl duna hurufihi al-masbuqa bima yadullu ala ma'na al-qawl duna hurufihi wannan ita ce an al-mufassira kamar ne kamar ne katabtu ilaihi an ya'ati haka ne wannan yayi domin katabtu ya dullu ala ma'anar qawli duna hurufihi daga nan sai an azza'ida an azza'ida ita ce me na'am ina jinka ban ba aka samu kun wannan shi yasa ba za ku iya larabci ba har abada idan mutum zaka faɗa da larabci sai kai ta faɗa da hausa idan zaka fassara larabci da hausa sai ya zama gwaranci kenan musamman alqawaid ko al'amsila eh eh هي الوقعة بين القسم وماذا؟ ايه؟ ولو كمر مي المثال ما هو المثال؟ نعم allau ta ƙara alƙur'an ya kalu kuma kalu shi ka'idar gina allau ta ƙara alƙur'an da kana khairun laka wato waɗannan su ne an almufassira da kuma an azza'ida to sai muka ce kuma ita an almasdariya din wanda muke magana akan yiwuwar ta nasaba ga fi'il mudari'i ta kasu kashi biyu ko dai ta zanto zahira ko ta zanto mudmara to a satin da yake sai muka yi magana akan mudmara cewa ta kasu kashi nawa a zahira kai ta kasu kashi nawa kashi uku kashi na farko ita ce wace na'am an yasbikaha ma yadullu ala ilmin to wannan muka ce idza sabaqaha ma yadullu ala ilmin me hukuncin ta fahimta abin da faɗa an yi fika ma ya dullu ala ilmin a wannan lokacin ta zama mai kai tsaye an anan gurin ta zama mukaffafa min sakila to kuma sai ya zanto yajibu fiha amran al-amr al-awwal shine fi'l mudari da yazo banta dole zama marfu ba zai zama mansub ba al-amr al-thani shine wujud fasilin bainaha wa bain fi'l al-mudari imma bi harfi tanfis wa imma bila ko annafi kawai kace annafi sannan au qad au law misalin hakan a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce mai allau ya sha'ullahu da hadan nasa jami'a allau ya sha'ullahu to kaga anan gurin menene mahallu shahid anan gurin warware mahallu shahid din yi tahlili yi bayani eh an yi wa fi'li mudari rufa mun yadda shine fi'li mudari shine ne ya sha'u jamil sai ne ga lau ta shiga ne ta zama fasila baina an da kuma fi'li mudari to me ya haifar da hakan kafin nan gurin an samu yayi as afalam yayi as allazina amanu Allah ya sha'u Allah la hadan nasa jami'a domin yayi as anan bi ma'ana bi ma'ana ya'lam yani sabaqa al mudari aw sabaqa an ma yadullu ala al ilm wa huwa yayi as an gane ko fa awjaba wujud amrayni al amr al awwal رفع الفعل المضارع الامر الثاني وجود فاصل بين ان والفعل المضارع saboda me سبق ذلك ما يدل على العلم وهو ييأس فلم ييأس الذين آمنوا الله يشاء الله to wannan na farko kenan a nan gudan sabaka ha ma yadullu ala ilmi ma hiya al-halatu thaniya ma hiya al-halatu thaniya na'am eh a a duk wannan ai muna cikin wancan mun riga mun gama da wancan sai dai in ƙarin misali ne wannan kuma to sai mu ce amma ni kuma nayi in intaqaltu ila al-halatu thaniya domin al-halatu al-ula huwa an yasbiqa an ma yadullu ala al-ilm wa nahnu intahayna min zalik wa innama atayna bi misalin wahidin faktafayna bihi ma hiya al-halatu thaniya al-halatu thaniya an yasbiqaha ma yadullu ala dhann aha to anan menene me zai zama hukunci ma hukumuha wajhan wajhan أولا رفع الفعل المضارع هذا هو الوجه الأول والثاني نسبه فلك أن ترفعه ولك أن تنصبه ما المثال في الرفع ما مثال الرفع بدر وحسبوا ألا تكونوا فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم هناك قراءة بالرفع ما مثال النسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا حلل هذا المثال إذا تحليلي مجي لكي نفي أنا بسبب أن يتركون سيتمي معنى فعل مضارع أنا منصوب ما هو علامة نسبه ما هي علامة نسبه حذف النون جميل idan mutum ya ga dama kuma zai iya maimaita wancan misalin bayan ya ce wa hasibu Allah ta kunu fitnatun ya kuma karanta da ɗaya kira'ar wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa amma sammu sama ta wallahu alaihi anan sabaqa an ma yadullu ala adh-dhann fajaza fil fi'l al-mudari wa jahani al-wajh al-awwal ar-raf'u wal wajh ath-thani an-nasb jamil ثم ننتقل إلى الحالة الثالثة الحالة الثالثة ما هي الحالة الثالثة ألا يسبقها أه. نعم ألا يسبقها علم ولا ظن أن غانيكو فأنا أقول يا دومي فعندئذ وجب النصب في الفعل المضارع مثال ذلك مم. ka rushe kawai da kawai inda su kawo ilimu dari in ba aikan kafa والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ما هو محل الشاهد من الآية أن يغفر حيث جاء حيث جاء الفعل منصوبا لأنه لم يسبق أن لا علم ولا ظن جميل هذا هو محل الشاهد في الآية wannan shine darasin da muka yi a makon da ya gabata a nan gudu idan kun lura wato halin bayyana an kenan idan an bayyana an to ta kasu kashi uku haza bi itibari ma qablaha fa innaha tanqasimu ila kam ila sati arsam imma an yasbiqaha ilmun fa inda idan an hadhihi mukhaffafatun min as-saqila وجب في ذلك أمران الأمر الأول رفع الفعل المضارع والأمر الثاني الفصل بينها وبين المضارع بفاصل من أحد أمور أربعة كما ذكرناها الأمر الثاني أن يسبقها ظن فعندئذ جاز في الفعل المضارع وجهان الرفع أو النسب أن يسبقها غير علم ولا ظن عندئذ وجب في الفعل المضارع النسب قولا واحدا wannan idan an ta zanto zahira kenan an bayyana ta mutum ya farka ta da baka mai rubutu ya rubuta ta amma idan an ta zama mudmara fa to kuma wannan shine zai bayani akan kashe kashen ta anan kan tafi fadi shine zai bayani kan kashe kashen ta yanzu bismillah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma i'maluha mudmaratan fa ala darbayn لأن إضمارها إما جائز أو واجب فالجائز في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل فقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في قراءة من قرأ من السبعة بنفسه يرسل وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل وأن والفعل معطوفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا ووحيا ليس في تقدير الفعل ولو أظهرت عنه في الكلام لجاز وكذا قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الصفوف تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني جميل وأما إيمانها مضمرة idan kana son ka ga an yi aiki da an al'imal a nan wurin shine an ta yi aiki cikin fi'ili mudari'i wajen haifar da mai nasaba shine al'imal kishiyarsa shine al'ihimal ya zanto ba ta yi aiki ba ga an din amma kuma ba ta yi aiki ba wajen nasbal fi'il mudari wa amma i'maluha mudmaratan fa ala darbayn yadda za aiwatar da an ta zanto mudmara wajen aiki a cikin fi'il mudari'i to ya kasu kashi biyu لأن إضمارها إما جائز أو واجب a nan gudun ta kone mudmaratan wujuban sannan kuma ta kone mudmaratan jawazan kaga ta kasu kashi biyu fal ja'iz a inda take zantawa mudmaratan jawazan idan an ce al mudmara jawazan wanda ya halatta ka zo da an din ya halatta kuma kai ne ka shafe ta kuma larabcin ka yayi fal ja'iz fi masail wannan cikin wadansu mas'aloli ne daban-daban zaka iya zuwa da an ko kuma ka shafe ta duk wanda kai cikin bin yayi ihdaha daya daga cikin masail din an taqa'a بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كفاينتون بكو أن تقع إتا أنت تأوكو بعد عاطف bayan harafi na atafi shi wannan harafi na atafi din masbukin bismin khalisin an rigaye shi da suna wanda yake khalis min taqdir wato wanda ba yanda za a kaddara masa fi'ili ba yanda za a kaddara wannan sunan ya zama mai fi'ili domin akwai suna ne ga shi za kuma za ka iya kaddara shi a matsayin fi'ili akwai sunan da ba zai yi zai kaddaro a matsayin fi'ili duk lokacin da an ta zo bayan harafin atafi shi kuma harafin atafin kafin sa an samu sunan da baya yiwa a kaddara shi a matsayin fi'ili to a wannan lokacin laka an ta'ati bi an mudmaratan wa laka an ta'ati biha zahiratan jaza laka al-ityan biha wa jaza laka taqdiruha ka kaulihi kaman fadin Allah ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fi qira'ati man qara'a min as-sab'a a kira'ar waɗanda suka karanta cikin malaman kira'a guda bakwai din nan bi nasbin da nasba aw yursila nasbi yursil wa zalika bi idmari an anan gurin ana boye an wa takdir yadda zance yake aw an yursila amma sai aka shafe ne an din kuma amma tare da haka fi'li mudari din ya zo ne mansub wa an wal fi'l ita an din da fi'li mudari din shine yursil ma'tufani ala wahyan idan ka lura an ya tafin su ne akan me kalmar wahayi abin nufi ai wahayan au irsalan bari mu rubuta abin dan ku fahimta sosai sosai wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan li basharin an yukallimahu Allah illa ne wahayan au min wara'i hijab au yursila menene al'atif anan au kamar yadda anan ma au din anan mai ce al'atifa ce illa wahayan au min wara'i hijab wannan min wara'i hijab din an yada sa akan me wahayan ha kuma wannan yursal din shi ma dai an yada sa akan me wahayan to mahallu shahid anan gurin ka kalmar wahayi anan gurin suna ne khalisun min at-takdir bayan da aka kaddara wannan sunan na al-wahayi ya zanto me fi'ili khalisun min at-takdir bayan da aka kaddara shi ya zanto fi'ili to kaga kai adafin يرسل فعل مضارعي أكمل سونا وان ديك خالص من التقرير بالفعل تو أنا نقول أو قمنا ذاتك إتتي حرف أدفي wannan fi'ili mudari'in kana da dama ka kawo an a bayyane kana da dama kuma kai ne ka shafe ta in ma ka shafe ta za ka yi nasaba da fi'ili mudari idan ana kaddara ta ne in kuma ka kawo ta min babu aula dama kai ne nasaba da fi'ili mudari tunda kai ne ka bayyana ta wannan ana magana inda ba alqur'ani bane ba jaza laka an taqula aw an yursila jaza laka an taqula aw yursila amma bisa da qira'ar da suka karanta yursila bin nasbi da akwai wata qira'ar daban aw yursilu rasulan kaga wannan ba magana akan ta muna magana akan qira'ar da suka karanta da me bin nasbi anan gurin ana kaddara an mudmaratan jawazan ba'ada harfil atafi anan gurin idmaruha sara ja'izan limadha li'annaha ja'at بعد حرف العطف أنغانيكو وسبق هذا الحرف اسم خالص من التقدير بالفعل فجوز لنا أن نأتي بأن مضمرة وأن نأتي بها ظاهرة فكل الأمرين جائز إلى فاتن كم مهمتا شيني أن تقع بعد عاطف العاطف أنا شيني حرف العطف أو an taƙa ba da atifin masbukin bismin khalis wannan audin an riga ta da ne suna khalis min at-taqdir bil fi'l ka qawlihi ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fi qira'ati man qara'a min as-sab'ati bi nasbi yursila amma a qira'ar wanda ya karanta ne yursila amma a qira'ar wanda ya karanta yursilu laysa lana shahidun fil aya fala na'ti bi hadhihi al-aya lish-shahid wa innama ala qira'ati man qara'a bi nasbi yursil wa dhalika bi idmari an anan gurin ta hanyar boye an an gane ko والتقدير قدر زنتين شيني أو أن يرسل رسولا وأن والفعل سيدا تو أن تند أكي قدر أتدى إتدى فعل يرسل إن قبات معطوفان على وحي أن يعد في سنة كمي كلمة وحي كم لا نعي سيدا تو زنتين شيني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا domin an yursil tunda an ce masdariya mun ce dama ana yin tawilinta ita da abin da ta shiga cikin sa bi maza بالمصدر أرسل يرسل مصدر أنت شنو إيه؟ إرسال سيزن توزن تنشيني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهيا أو من وراء حجاب أو إرسالا ومن أن ده فعل أنت أنا قد رسل إيه؟ الفعل بالمصدر أنا قد رسل بالمصدر سيزن تو إرسالا كنا كما دي أن يرى في إرسال أكن كرنا إيه؟ وهي to shi yasa an dan anan gudun sai ta zanto ja'iz ne ka zo da ita ja'iz ne kuma kai ne ka shafe ta an gane ko wa wahayan lafazin wahayan anan laysa fi taqdiril fi'li ba da za a kaddara shi da fi'li walau azharta an inda ka ga dama ka bayyanar da an fil kalami a cikin zance wanda ba alqur'ani ba la daza da sai zanto jaizi ma'ana jaizun an ta'ti biha wa jaizun an wa jaizun an tahzifaha wa kaza qawlu sha'ir haka waƙar mawaƙin da yace wa lubsu aba'atin wa takarra aini ahabbu ilayya min lubsu shuhufi wannan ita ce maisun ibn bahdal wadda muawiya ya aurota daga kauye ya kai ta binni to ya kai ta binni gidan alfarma ita amma ita kauye ta saba tana sa kaya masu kaushi da nauyi a binni kuma tunda ta je gidan sarauta sai take sa kaya sirara waɗanda suke marasa nauyi amma duk da haka idan ta tana kauye sai ta rinka jin takaici shi yasa take cewa lubsu aba'atin wa taqarra aini sanya tufafi masu nauyi wanda aka yi su da gashin tumaki wa taqarra aini kuma ya kasanto ya kasance idanuna sun yi sanyi ina cikin farin ciki ahabbu ilayya min lubsu shufufi shi yafi soyuwa a gare ni sama da sanya tufafi sirara marasa nauyi ashufuf jam'i na shaf idan an ce ashafu daga cikin tufafi shine ar-raqiq an-na'im tufafin da yake sirara ba su da kauri sannan masu laushi ya zama jam'in su shine ashufuf kaga kaya ne na alfarma wanda ba su da nauyi mahallin shahid da take wa lubusa aba'atin wa me wa taqarra aini taqarra fi ilmi mudari'in qarra ya qarru ne an gane ko anan sai ta mai da fi ilmi mudari'i din ya zama me mansub ana kaddara masa me an wannan an din boye ta anan gurin ya zama wajibi ne ko me ko jaiz jaiz ne domin anan gurin wa kaga shine atif sabaqaha fi'lun sabaqaha ismun khalis min at-taqdir bil fi'l shine lubsu al-lubsu suna ne ai an gane ko wa lubsu aba'atin wa taqarra aini an gane ko ban ji ba eh ban ji ba ah lubsu din fa ya yi aba'a a nan wurin menene shi mudafin ilaihi ne al-mudaf al-mudaf ilaihi wanne ne wanda yake asali wanne ne umda wanne ne fadla a cikin zance akwai abin da suke kira umda wanda la tastajni anhu fil kalam akwai abin da suke kira fadla abin da ba lalle bane yazo tsakanin mudaf da mudaf ilaihi ma huwa al-umda wa ma huwa al-fadla al-mudaf shine ne al-umda wal mudaf ilaihi fa fadla ne ina fata an fahimta ah yanzu idan ka ce ra'aitu mala zaidin idan kuma kace ra'aitu mala ka kyale zaidu din larabci yayi ko bai ba sai zaid din anan mun ya zo ne fadla kenan to dan saboda haka zai zama amma dai mu duba mu gani cikin sharhin sa ban tsammanin cewa mahalli shahid a cikin baitin shine zai zanto a ba'a kamar yadda kai ka faɗa mun gane ko ku duba cikin sharhi za ku ga ya ya ya ya yi fatin bakin yace ash-shahidu fihi qawluhu taqarra haythu nasaba al-fi'l al-mudari wa huwa qawluhu taqarra بأن مضمرة بعد أو بعد واو عاطفة بعد واو عاطفة على اسم الخالص من التقدير الفعل وهو اللبس كيف عند وهو لبس dan ba da zai kace a ba a nan gurin shine ismul khalis din dan shi mudafu ilayhi ne ba a magana da shi fadla ne kamar yadda tsakanin alfa'il da almaf'ul bihi ma huwa al-umda wa ma huwa al-fadla alfa'il huwa al-umda la budda min wujudihi fil kalam lakin al-maf'ul bihi fadla ne kad ta'ti bihi wa kad tuqaddiruhu ina fata an fahimta idan aka ce ga jumla takawwana min al-fi'li wal fa'il wal maf'ul wanda yafi kowa tantanta shiga cikin jumlar shine me fi'li tukuna eh ah to idan kawai ka kawo suna me zai nuna yayi amma in ka kawo fi'li a ga aiki an tabbatar akwai wanda yake sawa'un zakartahu aw qaddartahu ko ba gaba shi yafi kowa tantanta shiga yazhabu yaqra'u shi yafi kowa tantanta kafin ka ce zaidun kafin ka ce alqur'ana ya qara'u zaidun alqur'ana kaga ya qara'u shi fa kowa da tantar shiga dan ka iya kaddara masa fa'ilan ko babu shi amma da kace kuma ya qara'u zaidun ko da baka faɗin fa'ulan bihi ba sai kuma aya ne a iya kaddara shi dan haka dai a takaice ayan uwa fa'ili umda ne a cikin zance amma mafa'ulan bihi fa menene fadla ne dan ana iya kaddara shi ba sai an kawo shi eh to lubutu masdar ne to kuma sai zo me a ba irin wannan wajen ba ولبس أباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف تقديره يدعي قدر زنتان ولبس أباءة وأن تقر عيني كوبا هكذا wato an dinnan ya zama mudmaratan jawazan laka an ta'tiya biha wa laka an tahzifaha wannan hali na farko kenan wajen boye ne an an taka ba da atufin masbuqin bismin khalisin min at-taqdir bil fi'l jamil الحالة الثانية الثانية أن تقع بعد ذات الشر سواء كانت بالتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم أو العاقبة كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين قرة عين نعم قرة عين فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا أو زائدا كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة ولو أظهرت ولو أظهرت جميل الحالة الثانية hali na biyu an taqa'a ba'da lamil jarri ya zanto an din nan ta auku bayan mai bayan lam da ake yi wa bayan lamun din da take yin jarra lamun din da take yin jarra ita ce dukkan lamun din da idan ta shiga cikin ismi za ta mai da shi ne majrur an gane ko kamar idan kace alhamdulillah li din nan lam din da take cikin lillahi ta zama lamul jarri kenan an ta ka ba da lamul jarri ya zanto an ta zo bayan lamul jarri sawa'un kana litta'lil shin an kawo wannan lamul jarri din litta'lili dan bayar da dalili ka qaulihi ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wa qaulihi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah kaga nan mun din lamul jarri anan ta zo limaza litta'lil aw lil-aqibati ko kuma lamun ce da ta zo dan bayanin aqiba ka qaulihi ta'ala فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا وتلام ان دكي cikin nan gurin laysat litta'lili ba ta zo bane dan kafa dalili li'annahum lam yaltaqitu li zalik iyalan gidan fir'auna da suka tsunto akwatin da annan Musa ke ciki ba wai sun tsunto ba shi bane dan ya zama masa abokin adawa ba wannan ita ce manufar ta tsuntowa ba zaka je ka tsunto abu ka kawo gida ka rene shi dan ya zama maka abokin adawa ba wannan ce manufarsu ba wa inda maltaqatuhu sun ɗauko shi ne sun tsunto shi liyakuna lahum qurrata ayn dan su samu abin farin ciki dan haka matar fir'auna din tace qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada fa kanat aqibatuhu duk da su sun ɗauko shi dan ya kasance musu ya kasance musu abin farin ciki fa kanat aqibatuhu sai aqibar abin ta zanto an sara lahum aduwan wa hazana wato ya zama musu abokin adawa kuma ya zama musu abin bakin ciki to kaga anan gurin lam anan gurin laysat li ta'lil wa innama li bayan al-aqiba ku gane dai anan gurin akan boye an jawazan ta yadda in kaga dama ka zo da ita in kaga dama kuma ka boye ta idza waqa'at an ba'da madha ba'da lamil jarri wace ce lamul jarr ita ce lamun din da da ismi ta shiga cikin sa zai zama majruri to irin wannan an din in ta shiga cikin fi'ili mudari'i to za ka yi wa mudari'i din nasaba ita kuma an ko dai ka zo da ita a bayyane ko kuma kai ne ka shafe ta ina fata an fahimta Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana asalin abin nan din ai tubayyin ne amma sai aka kawo ne lamul jarri li tubayyana sai zan to fi'ili mudari'i ya zo ne mansubun mansubun bi an mudmaratan asalinsa li'an li'an tubayyina ne wato kamar a nan gurin tsakanin tubayyin da kuma li ana kaddara me an sai zanto li'an tubayyina amma wannan an din sai zanto cewa ka iya zuwa da ita kuma ka iya me shafe ta an gane ko kaga misali a ataituka hazal kitaba litaqara'ahu ka iya cewa a ataituka hadal kitaba li an taqara'ahu farashtu laka hadal firash li tajlisa alayhi farashtu laka hadal firash li an tajlisa alayhi kaga an din ya zanto ja'iz ta'ti biha ja'iz kuma kai me ka shafe ta saboda ta zo me ta zo ba'ada lamil jarri fi'li mudari din kuma dole ya zanto mansubun fi kidal halatayn sawan ataita bi an zahiratan aw ataita biha مضمرة فالفعل المضارع في كلا الحالتين لا بد من النسب لا بد أن ينصب لازم كن فهمت wannan haka fadin Allah ta'ala inna fatahna laka fathan mubidan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik kaga liyaghfira takadirin zance shine ne li an yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar anan gurin billamu dan annal lamu ta'lil ce domin lokacin da kace a faituka hadha kitab litaqra'ahu manufar baka littafin shine dan kai me dan ka karanta kaga shine at-ta'lil din na baka dan ka karanta ma'ana ba dan ka sayar ba ba dan ka ajiye a gida ba a'a dan ka karanta kaga shine ta'lil din bayar da illa da ta sa kai kaza dalilin yin kaza shine kaza ina fata an fahimta ha kuma anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas na saukar da wannan littafi akan ka dan ka bayyana wa mutane ba wai kawai dan ka ba su littafin ba kai tafiyar ka sai zanto muhimmatul nabi ita ce me al-bayan وقد بين القرآن جميعه بأقواله وأفعاله وتقريراته كل ذلك بيان للقرآن الكريم ده كسكتا السنة مبينة للقرآن فلولا السنة lama fahima alquran kuma haka ne in ba dan sunnar annabi ba da za ka yi ne ka fahimci alqur'ani don alqur'ani din daban bayanin sa daban bayanin qur'ani shine ne sunnar annabi sawa'un kanat sunna qawliya aw fi'liya aw taqririya fa hiya mubayyinatun bil qur'an al karim bi muqtaba qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana sannan kuma fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika menene al-fathul mubin anan gurin shine sulhul hudaybiyah ba wai bude maka bane fatahan mubina bude hudaybiya shine sulhun hudaybiya da aka aka dawo gida ba tare da an shiga maka ba shine Allah ya sa masa suna fathu wanda har wanda daga cikin sahabbai ke cewa annabi yanzu wannan fatahi kenan gashi mun sa ihrami mun zo za mu shiga maka an hana mu shiga wannan wannan shine fatahi wace mamaki shi ya za wannan ya zama fatahi ina ba da bayyana ubangiji kuma ya bayyana manzo Allah hikimar da ta sa aka yi haka eh a lokacin nan inda sun shiga da karfi za su kashe mummune da dama ba su san mummune bane dan mutanen maka da dama sun musulunta amma tsoron kafirai yasa sun yi ne sun boye imanin su inda annabi zai shiga da karfin takobi a lokacin za su kashe mummune da dama cikin mazaje da mata waɗanda ba su san mummune bane ba an gane ku shine ce walaula rijalun mu'minun sa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tafa'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm kaga tusibakum minhum ma'arra in ba dan waɗansu mazaje ba mummune da suna nan da yawa mata mummune suna nan da yawa wanda ku kuka san da su ba wannan ya nuna annabi san gaibi ba lam ta'lamuhum an tata'uhum kuma ku je ku far musu fa tusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilm kuma karshe laifi babba ya same ku ba tare da ilimi ba ba dan wannan ba la amarnakum bi qitalihim la adunna lakum bi dukhul makka bi dukhul makka ba mu muku izini da shiga makka amma saboda ba ku san wannan ba shi yasa aka kyale da aka bar wannan ranar lokacin na shekara ɗaya da waɗansu yan watanni shikenan da waɗansu suka samu suka yi hijira da yawa suka yi ne wato suka abin nan sannan wani adadi da dama kuma suka ƙara musulunta sannan kuma shi annabi ya ƙara yin ƙarfi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zo fatahu makka dan aka shiga makka ba tare da wato ainihin an gwabza yaƙi irin wanda da ya tafi sulhul hudaybiya yaƙi za a yi batacce mai yawan gaske amma sai kasance lokacin da aka zo fatahu makka wato sun sun tsorata sosai waɗanda suka fito za su gwabza yaƙin da suka ga cikin yan mintuna an kashe mutum sha biyar sai su ma suka miƙa wuya kaga sai sauran kuma duk gaba ɗaya da manyan abokan adawar musulunci kuma duk suka musulunta kaga lallai sulhul hudaybiya فتح فتح مبين فتح فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر mun yi maka wannan fatahin mai girma li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik dalilin yi maka wannan fatahi na sulhul hudaybiya shine dan Allah ya gafarta maka abin da ya riga ya shude nazarin banka ma ta akar da wanda ya zo nan gaba kaga da lamu ta'lil kenan aw al aqiba lamul aqiba kuma ga tanan fal taqatahu al fir'auna li yakuna lahum anan ya halatta kaje ne li an yakuna lahum da ba qur'ani bane ba amma al qur'ani ko mabaniyun al riwaya abinda riwaya ta zo da shi kuma bi tariqin tawat bi tariqin mutawatir shine abin da yake umda a cikin alquran wallamu huna laysa lit ta'lil lam din da ke cikin li yakun lahum aduwan wa hadana ba lamu ta'lil bace ba lamu al-aqiba ce لأنهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين فكانت عاقبته صار لهم عدوا وهزنا akwai misalan ta da dama ko cikin larabci ko cikin alkur'ani wani daga cikin mazawa kan suke cewa lahu malakun yunadi kulla yawmin lidu lil mauti wa bunu lil kharabi wai kamar ubangiji ta Allah yana da wani mala'ika ne wanda yake ce a kullun yake cewa mutane lidu lil mauti ku haihu dan ƴaƴan su mutu wa bunu lil kharabi ku yi gini dan ginin ya rushe akwai wanda yake zuwa ya dora harsashin ginin sa dan ginin ya rushe amma ibnu akibatu hadal bina ita ce ne al kharab sannan akwai wanda yake haihuwa dan dan ya mutu amma lidu ku yi ta haihuwa amma akibatu hadal maulud huwa ne al maut كاجل لدو للموت وبنو للخراب اللام هنا هل هي لام التعليل أم لام الآكبة إنما هي لام الآكبة لأنكم تبنون وآكبة هذا البناء الخراب وأنكم تلدون وآكبة هذا المولود الموت لدون الموت وبنو للخراب اللام لام الآكبة أو زائدة أنقالكم me yake nufi da au za'ida yana nufin ko kuma an ta kaba da lamil jari sawa an kanan litta'alil kun gane ko sawa'un kanat litalil aw lil aqiba wato lamu din takan zanto litalil kuma takan zanto lamul aqiba aw za'ida ko kuma lamu din da take mece ce za'ida ce duk bayan lamu ta'lil bayan lamul aqiba bayan lam wadda take za'ida ana kaddara me an a bayan fi'li mudari'i wannan an din laka an ta'ti biha muzaharatan wa laka an ta'ti biha mudmara فالإضمار في مثل هذا المكان جائز ليس بواجب يا دام قال لام زائدة يتي كقوله تعالى كما فتن الله تعالى إنما يريد الله liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait ubangiji na son ya kawar muku datti ya kuma abuta gidan annabta fal fi'lu fi hadhihi al-mawadi' fi'li a cikin waɗannan wurare guda uku sawa'un litubayna lin-nas ko liyaghfira laka Allah ko liyakuna lahum adwan hadana ko liyuzhiba ankum ar-rijsa fi'li mudari a waɗannan wurare mansubun ana yi masa nasaba bi an mudmara da an da take a ɓoye walau uzhirat inda an bayyana an ɗin ma fil kalami a cikin zancen da jaza to ya zama ja'izi wa kaza ba da kai aljarra haka ana yi wa fi'ili mudari'i nasaba da an mudmara bayan kai kai din da take yin jarra aljarra kai din da in ta shiga cikin ismi za ta mayar da wannan ismi ya zama majrur sai ce ne walau kana alfi'lu ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام مم.
سواء كانت لا نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة مم.
أو زائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب ولو كانت اللام مسبوقة بكون بكون ماض منفي وجب إضمار وجب إضمار أن سواء كان المضي باللفظ أو أو والمعنى مم.
نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت مم.
فيهم أو بالمعنى فقط لم يكن الله ليغفر لهم وتسمى هذه اللام لام الفصول جميل ولو كان الفعل الذي دخل عليه اللام مقرونا بلا إن ده في فعل ده لم تشد تكنسا zai zamanto an kad yana hada da la shi fi'ilin yana hada da me la wajaba izharu an to wajibi ne a bayyana me an ba'da lami bayan lamun din sawa'un kanat la nafiya sawa'un ita wannan la din da take da alaka da fi'ilin la ce wadda take nafiya kallati fi qawlihi ta'ala kamar la din da ke cikin fadin Allah ta'ala li alla yakuna lin nasi ala Allah hujja kaga li alla yakuna lin nasi ala Allah hujja wato ko ta- tasawurin abu kyakkyawan tasawuri shi ke sa mutum ya ya rike shi kyakkyawan rikewa لئلا يكون للناس على الله لئلا يكون للناس أنا أقول لك galam a nan wurin game asalin yadda abin yake ga lam ga kome la daban sannan kuma an anan to karka manta ita an din ita ce muke magana akan boye ta ko rufin boye ta shi kuma shi ne mudari muna magana akan me nasaba ko rashin nasaba to a nan gurin ya riga ya gina mana cewa idan an ta zo bayan lam sawa'un wannan lam lamul jarri lamul lamul ta'lil ce an gane ko ko lamun ce lil aqiba ko lamun ce wadda take za'ida to anan gurin an jaza laka an ta'ti biha wa jaza laka an tahzifaha wa fi kulli zalika yakunu al-fi'l al-mudari'u mansuban to zan sai ce walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alayhi al-lam inda shi fi'ilin da an da lam ta shiga cikin sa wannan ita ce lam din wannan shine fi'ilin inda a ce shi wannan fi'ilin da lam ta shiga cikin sa maqarunan bila ya zanto dama yana hada da la ga la din tana hada da shi la ya kuna kun gane ai inda ya zanto maqarunan bila wajaba izharu an to ya zama wajibi anan an ta zama me a bayyane bayan da za a yi ta zanto muzumara dole ta zama a bayyane saboda me saboda samuwar la a tattare da fi'ili sawa'un kanat la ita wannan la din sawa'un ta kasance nafiya ce la ce wadda take nafiya wadda take zuwa dan kore abu kallati fi qawlihi ta'ala kamar la din dake cikin fadin Allah ta'ala li alla yakuna lin nasi allahi hujjatun ba'da rusul kaga la ce wadda take me nafiya domin tana kore a samu hujja mutane ya zanto suna da hujja akan Allah cewa ai Allah ba za ka yi mana azaba ba dan baka turo mana mutane baka turo da manzo ba to Allah ya riga ya turo da manzo ta yadda ba yadda za a yi mutane su sami me wannan hujja ladin ta zo dan ta kore me hujjar mutane bayan manzanni sun zo a ce ko mutane sun ci gaba da samun hujja inda manzanni ba su zo ba inda ba a saukar da littafi ba da mutane suna da me hujja na kafirci da fasikanci da bid'a da shirka da duk abin da zuwa ga dama amma tunda manzanni sun zo sun hana shirka sun hana bid'a dan hana fasikanci wani zai ita yana da hujjar yayi fasikanci ko ya shirka ko ya bid'a kaga anan la ce ta kore ne hujja la ce wadda take nafiya kun gane ai au za'ida ko kuma la din ta izantowa ba nafiya bace la ce wadda take za'ida kallati fi qawlihi ta'ala kamar la din dake cikin fadin Allah ta'ala li alla ya alama ita ma dai kamar yadda muka anan haka zakai kaga ba an din anan gurin da kuma la da kuma me ya alama fi'li mudari din li alla li alla ya alama ahlul kitab Allah ne ko kaga da anan gurin muna magana akan an nan gurin ga me ga lam fili mudari anan ya zama maqrunun bila anan la annafiya anan la azzaida la azzaida anan gurin wadda bata zo ba dan kore zance amma ta zo ne dan karfafa jumla li Allah ya alama ahlul kitab baka ta dan kar ahlul kitab su sani sai dai kace domin ahlul kitab su dada sani don lati ba mai kore zance ba li ya alama ahlul kitab Allah ya kadruna ala shay'in min fadlillah amma dan karka ce li Allah ya alama ahlul kitab ma'anar an anan gurin nafiya ce dan kar ahlul kitab su gane cewa ba su da iko a dan su gane cewa ba su da iko akan duk abin da Allah madaukakin sarki ya so ya zartar sai abin da ya ga dama shi ke faruwa ba abin da su suke so ba zai faru kun gane ai to kaga anan gurin filin mudari makarunun bimaza bila annafiya anan gurin filin mudari makarunun bila azzaida to a cikin dukkan waɗannan halaye guda biyu ba hali an ta zanto mudmara dole sai dai ta zanto mai zahira da haka anan gurin shi yasa ake bayyana an din wato kenan sai ai haka sai a kawo a din anan gurin nunin din da ke bayan ta an riga an yi idigamin ta ne cikin lamun ba za ta bayyana ba kamar yadda nan gurin kaga sai dai kawai ai haka ga an nunin din da ke bayan alhamza din nan an yi ne an yi idigamin ta cikin lamun shikenan li Allah ya alama kaga anan fi'li mudari'i ya zama mansubun bi an zahira ba yadda za a yi kai idmarin an anan gurin idan wani ce me yasa wajen li yakfir laka Allah li tubayyana lin nasi li yakuna lahum aduwan wa hazana duk kai idmarin an anan gurin kuma da kazo sai ka bayyana an ba kai idmarin ta ba tare da cewa a can ja'izi ne ka zo da ita amma anan gurin kuma an ce wajibi ne sai ka bayyana ta sai ka ce me li anna al fi'la al mudari'a maqarunun bila shikenan wannan huwa allazi awjaba laka an ta'ti bi an zahiratan laula أن هذا الفعل مقرون بلا لما وجب علينا أن نأتي بأن ظاهرة بل جاز لنا أن نأتي بها ظاهرة أو أن نقدرها فتبقى مضمرة لكن بما أن الفعل المضارع مقرون بلا هذا واجبي أزود مي أزود أن idan mai karatu ya tambaye ka ce to ai ka ce an ni kuma nan alhamza kawai na gani ban ga nunin ba sai ka ce an nunu mu da gamatun fi maza fil lam da haka tana nan amma an yi da gamun ta cikin lam kenan ina jin wannan dawa bai da yake ya fita fili ko to sai na gaba ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي منفي وجب إضمار أن سواء كان
اها كان المدي ايه كلامي ده ليه في ليه kike nuna ta fatiha a raka ta biyu والمعنى له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أو في معنى فقط لم يكن الله ليغفر لهم وتسمى هذه اللام لام الجحود lam al-juhud لام الجحود
ina jin mun gama da wannan ko duk abin da za a gina a gaba ya kamata ka fahimci ne na baya dan reshe dai dafi ko kuma wani bangare dafi sai ce walau kana fil lamu masbuqatan bi kai bi kaulin madin inda a ce lam din nan da muke magana a kanta ita lam din da muka ce ita ce lam din da ke cikin nufi bayyana an gane ko inda an rigaye ta da kana wato abin da ke nufi dai da kaunin an rigaye ta da fi'ilin da ya gine wanda mazdarinsa shine kaun سواء كان ne سواء ne يكون ne سواء كل ne duk wannan shine ne kaun to amma a nan gurin wannan ne kaunin ma shine ne fi'li kana wannan ne kaunin mustaqbal a kaunin hal aw mustaqbal shine ne yakun al mustaqbal fakat shine ne kun a nan gurin kaga kaun kad yakunu madina wa kad yakunu hal wa kad yakunu mustaqbalan to sai sai a rigayi wannan lamu din bi kaunin madin da kaun din da ya riga ya wuce سواء كان المدن في اللفظ wannan wucewar da aka ce kaunin madin mun fahimce ta ne a cikin lafazi wal ma'ana lafazi da ma'ana ka kamar kana ya dullu ala mudai lafzan wa ma'anan lahu wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim aw fil lafzi faqat ko ko mun fahimci kan din ya zama ma dole fil lafzi faqat dole ma'ana aw fil ma'ana a cikin ma'ana kadai ban da lafazi lahu lam yakun Allahu liyaghfira lahum domin idan kace lam yakun Allahu lam yakun Allahu liyaghfira lahum anan wurin yakun din nan wannan rajuli ne mudari amma ka'ida duk inda fi'ili mudari yake a duniya idan lam ta riga yake to ta canja shi ya tashi daga mudari ya koma madi tunda lam din nafi ya ce idan kace lam yakun menene kenan bai kasance ba kaga anan wurin ya dullu ala mudhi min haythu ma'ana la min haythu lafzi fal lafzi yadullu ala الحال والاستقبال لكن معناه هنا لأنه مسبوق بلام يدل على ماذا؟ على الماضي على المضي يدل على المضي to abin da yake so ya ce idan mun sami la wadda an rigaye ta da kawun wannan kawun din ya zanto madi ne sawa'un madi fil lafzi wal ma'ana ko madi fil ma'ana dunan lafzi in dai an rigaye ta da kawun a nan gurin to menene hukunci ya zama wajibi a ɓoye an a nan baya zantowa ja'izi ka bayyana an ba za ka ce ba lam yakunillahu li an yaghfira lahu ba zai yi ba dole ka ce lam yakun lahu ne li yaghfir lahum ba za ka ce ba wa ma kana Allah li an yu'adhibahum dole sai ka ce ne wa ma kana Allah li yu'adhibahum fa idmaru an huna wajib limadha li anna allama مسبوقة بكون ماض سواء كان هذا المضي في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ إلى أن أنت الجنة وتسمى هذه اللام لام دين ايرن wannan lokacin lam din da aka rigaye ta da kaun madin ana kiranta da suna lamul juhudi lam al juhudi shi yasa suke cewa li yaghfira lahum fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi domin al juhudi shine annafi to kaga kaun din kuma ya zama manfi ne ma كان الله ليعذبهم الكون هنا كون ماض منفي هذا كما لم يكن الله ليغفر لهم يكن أنا نقول كما كون ماض sannan kuma ya zama manfi manfiyan kore shi aka yi ina fata an fahimta to lam din sai fasin kiran ta lamun juhudi ma'ana lamun din da ta zo bayan kore kaun kaunin madin sannan kuma manfi kaunin madin manfi lam din da ta biyo bayan su sai ake kiranta da suna lamul juhudi ina fata an fahimta kaga anan bata zanto ba kenan lamul ta'lili bata zanto ba lamul aqiba bata zanto ba lamul zaida ta zama lamul juhudi ta ce fi'il mudari'i mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamul juhudi azan nan ha bayar mhm وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات جميل وجوب الإغمار وذلك بعد لام الدخول ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا وزواج وتهيئ وذلك فيما بق- بقي قال الله تعالى وأمرت لمسلم لرب العالمين وأمرت لمسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون لما ذكرت أنها تجبر وجوب ya isa ta dauki wata sai zai iya zai iya takaituwa shi zancen zai iya takaituwa da kansa cewa anna li an ba'da lam salasa halat ita an bayan lam tana da halaye guda nawa uku na farko wujudan irmad ya zanto dole ne ka boye an ba'da lam wa zalika ba'da lam juhud nan fa sai idan an tazo bayan ne lam juhud ya zama an anan gurin wajibi ne ta zanto mu da mara ووجوب الإظهار واجب أبين فهالي نبي كنا وذلك إذا اكتر الفعل بلا ما إذا الفعل يذنته مقترن إذا في كان الفعل المضارع مقترنا بماذا؟ بلا سواء كان لا نافية أو كان لا زائدة دولني أن ذلك يذنته أي إظهار سا وجواز الوجهان بكما حلت وجهي بداجين إما أن يكون إما أن تأتي بها وإما أن تحذفها وذلك فيما بقي أثارا هلا عند باونا با قال الله تعالى الله يتي وأمرنا لنسلم لرب العالمين كذا لنسلم أنا من كذا ده المدمرة أما إدمارها هنا هل واجب أو جائز جائز وقال تعالى أبيدكم يتي وأمرت لأن أكون أول المسلمين في سورة الزمر كذا لأن أكون أنظر أن ميت ظاهرة لك أن تظهرها ولك أن تدمرها وتولى هنا بتكون ميزة ابن هشام كما يبدو sai ya buɗe zance sai kuma zai maka talfisi to wajen buɗewa sai ka fahimta wajen talfisi kuma sai ka haddace sannan kuma yana kokarin zantsin ka bin nusus shar'iyya wato duk misalai da zai kawo baya son ya kawo a larabci ga magari ko wani zance ne da laraban kawai da zakin sa ko da fago sa yana kokarin ya kawo maka nassi na alqur'ani mai girma don ya rantsin ka bin nusus shar'iyya wannan gaskiya tarika ce mutakara ce tadrisun nawo wanda ibn hisham ya tsare akan ta sosai ibn taymiya yana daga cikin masu irin waɗannan ababe wajen koyar da kowane ilimi wajen yadda cewa dukkan ilimin shari'a ya danganta dukkan ilimin ilimi ko na larabci ko na addini ya danganta ma da shi da kalin Allah da kuma kalin rasulullahi kawai inda ibn taymiya shi yake ibn hisham shi ibn hisham kokari yake ya rantsi bin nusus shi kuma wajen nusus din ma sai ya sai ya tarkibi akan aqida kuma ibn taymiya ko asali ko kuma sai ya shigar da aqida ko al'a ko da sai ya shigar da tauhidi a ciki to kowanne dai zaka yana da mizarsa shi yasa ilimi wato ba a samun shi ta hanyar mutum da ana samun shi ta hanyar mutane tunda an raba shi ne a tsakankanin mutane sai ga kowa da abin da zaka karu da shi yasa kuma yawan karanta karanta ke da fa'ida karanta wannan da wancan karanta wannan da wancan to ina ga mafi kyau mu tsaya a nan dan kaga nan zai shiga wata mas'ala ta hatta mas'ala ta hatta din nan tana da matukar muhimmanci amma idan mun shiga cikin ta ka tawaye ga da lissafin da muka yi a baya muke ga sanin fatauta a nan domin wannan matsalan hatta istidradi ne zai yi tunda an dai ita ce ake magana a kanta kawo hatta to kuma istidradi ne wato mutum ya shiga cikin wani zance da yake da alaka da wannan kankanar alaka amma kuma ya fata da shi kafin ya sake dawowa ya ci gaba da wannan ina da sanin cewa akan haka amma dan tambayoyin da zai yana mun cewa darasin da muka bayar da su ne zakara ba waɗanda suka yi a cikin ku yan kaɗan ne gaskiya to kun gani da zai taimaka muku ba abin da zai taimaka muku shine muzakara zuwa muzakara ta gaske sosai da sosai yadda za ta gini a kan karantawa fahimta kokarin istizlat na amsila bayan ka fahimci ka'ida ka fahimci misalan da aka kawo karkashin ka'ida to kuma kai kokarin samo wa mas'alar waɗansu misalai naka na karan kanka banda wannan ko cikin ayoyin alqur'ani din ko cikin hadisi ko cikin zance na larabci ka kawo misalin kan kai kanka yayi ta yadda ko da an zo ana tambaya kaza za ka ga bayan ka kawo misali za ka iya cewa ma ko misali na biyu bayan littafin ka sake kawo wani naka to ka fahimci ka'ida kenan dan ka'ida kullum abin da ke rawa ta shine al'amsila da cikin da kana fahimta idan za ka taƙaita a amsila din da malami ka ɗaya kawo a cikin littafi ko wanda ya kawo a wajen darasi kai ba ka ƙoƙarin kawo naka to ba za ka iya raya ka'ida ba sannan kuma kenan sai ya zanto kullum ilimin ka yana cikin littafi larabcin ka yana cikin littafi in an buɗe za ka yi in ba a buɗe ba aka rufe littafi aka ce yi magana ko da ba ka yi ba to wannan ya cutar da ilimin cutarwa da yawa a kasar hausa da kamata mu maimaita tarihin wasu daga cikin iyayenmu ko malamin ba waɗanda za ka samu in ka zo da littafin nan na ibn hisham za su maka fashin bakin sa in ka zo da alfiya ta ibn malik za su fassara maka amma duk abin da suke kawo wanda yake cikin littafin ne ba ta iya kawo wajen littafin kullum larabcin sa a duniya bare da zaidi yadda da zaidi kullum zaidi na ta dukkan mutane shine wani professor a madina sa abdurrahim wani dan indiya ne wanda aya ce kawai aya ce gaskiya aya ce wannan kwararre a larabci kwararre a turanci kwararre a faransanci wani yare da ke kowanne yana iya karanta shi da rubuta shi ya fahimci ne ake a larabcin kuma dama dai shi hujja ne kawai duk wani arga an sallama masa shi yasa aka yi madaba ta sarki fahad inda ake buga qur'ani da sauran littattafai da suke da alaka da ilimi yana cikin wanda yake muraja'ar kowanne irin abu da aka rubuta da larabci kafin a buga da shi da indiya ne shi ne kitaba abin da ya hana indiyawa iya larabci illa kama zaidu ya koma zaidu da mai zaidu yace yace wannan zaidu bai kar Allah ya tayar da shi idan ya zauna gari ta zama da nasa wala mutum ila abad yace sannan sannan mutane za su iya larabci amma ba ka ba dan larabcin duniya in ba kawo zaidu ba sai ga saboda menene larabci ne da ka haddace a littafi ka san da zaidu ne ka ce Khalid wata rana ka ce Ishaq wata rana ka ce Yunus wata rana ka ce wani abu daban sannan me yasa kama ya kuli kun sai ya tafi a nan da abin da nake son ce muhammad shahid wato takaituwa akan larabcin littafi wannan shine abin da galibi malaman mu na zaure suka yi shi yasa za su iya yin magana idan an bude littafi su yi sharhi su yi bayani amma da ka rufe littafi ka ce mutum ya bayani babu abin da zai yi babu abin da zai yi to wannan duk abin da yake abin nan shine aljumut ala ba'd al-amsala allati saradaha al-mu'allif idan mutum ya daskare akan waɗansu misalai da mai littafi ya kawo baya kokarin shi ya kawo waɗansu misalan da za su dace da wannan dan kawo waɗannan wannan shine ke ƙara ne haɓaka kai larabcinka amma wancan bane littafi ne in ka da jinsu kuma kokarin ka kawo naka ka haɗa nashi da naka to shine sai larabcinka ya tashi rayu to amma idan ka take ta a akan littafi kadai gaskiya ba za ka kai labari ba ha wata rana ba baka shirya ba za a tashi a ce kai magana to sai ka ce bari kai ne komai littafi na nan gurin kana kokarin ka bude lokacin kuma ka daina ganin sosai tabaran ka kuma kana cewa ka manto tabarau a gida me za a yi kenan ai idan aka ce tashi magana sai ka tashi kai sharhi kai tahlili kai bayani wannan shine ilimi kullum ilimi za ka zama ilimi sai an yi ne sai an masa ta fahimta sannan sai an haddace abin da ya kamata a fahimta sannan sai an wasta a da'ira ta qawaid wa zalika bi kasrati al-amsila dan da'irar ka'ida kullum abin da ke fadada shi ne al-amsila su kuma amsila kullum shi wanda ya rayu kamar ibn hisam a karni na kaza yana kawo amsila din lokacin sa in zai kawo larabcin yau da gobe ba na sinal qur'ani ba kaga na lokacin sa zai kawo amma kai kuma nan gurin da kuma zaka kawo ne kuma lokacin ka to kaga wannan shine wasta a da'ira na al-ma'lumat inda ya kamata a ce dalibin ilimi don haka dai muzakara muzakara muzakara tana da muhimmanci muzakara tana da muhimmanci kuma kullum in ka dauki darasi siyasar ka ta muzakara shine ba za ka kwana ba sai kai muzakara dan a yanzu idan ka dauki darasi awa biyu na bayan an tashi su ne mafi ingancin lokaci na muzakara in awa biyu suka karu to suna biyu musu wajen inganci na biyun nan na farko sun fi su inganci ana ƙara samun awa biyu na ƙaruwa ingancin na raguwa har ka je lokacin da ko kai muzakara ba za ka fahimta ba idan aka yi awa biyu biyu sau biyar awa biyu biyu sau shida sau bakwai sau goma baka yi muzakara ba da ka ɗauki littafin sai ka san ba da aka yi ba kike sa waɗansu da an zo makaranta sai a riƙa musu a ina aka kwana da kai aka mata manta ma inda aka kwana saboda me ba ka muzakara wanda yake muzakara kwata kwata ba ya manta inda aka kwana ba ya manta darasi na nawa ne amma kullum na sha jarraba ɗalibin ke darasin nawa ne ka ga wani ke na sha biyar wani ke na sha hudu to wanda yake na sha hudun nan yayi fashin kwana ɗaya bai zo ba ko an yi bai muzakara ba dan haka wancan wanda ya muzakara shi yake a tashi daga nan shi kai ya rike kokolwarsa ta iya baki to kaga karatu da kai muzakaran sa karatu bai kwana ka dan da kashi ka bi shi ka bi shi ka bi shi to yakan taimaka wa mutum sosai lokacin da muke koyon mahalwa duhu muna yin karatun dare ne karfe goma muke tashi idan mun tashi idan mun je gida ba zan kwanta barci ba sai na biya abin da aka gaba daya mun karanci in je su so uku kuma ina rubuta dan sa'aba biyu a gefe sannan ina tashi da safe bayan nayi karatun Qur'ani a lokacin nan abin da zan kare shi ne sai in dauko shi in buɗa in karanta sai zan ce kamar ma har da cewa nake gaba daya a lokacin nan na ruwa da na daya na biyu na uku din na wannan na ibtida'i har muka shiga cikin nasana har kuma daga baya da muka zama muka shiga wannan littafin idan kana muzakara ka muhimmantar wa kanka irin wannan muzakarar to shine zaka san yanzu amma wallahi matakar za a yi karatu kai kwana biyu baka yi muzakarar ba ina tabbatar maka cewa in ka dawo zaka zama kamar an yi da ni kamar da ayi da ni ba haka za ka rika ji kwakwalwarka za ta baka saƙon daidai kuma na faɗa muku cewa abokin muzakara mai kwazo da himma yana da muhimmanci idan kana da abokin muzakara wanda yake da kwazo da himma to wannan yana da muhimmanci sosai da sosai wanda idan kuka zo muzakara ba su rufe ba su da tsaya ba su sosai kuna kuna yi tare ku zai taimaka sosai Allah shi taimaka mana sai mu taƙaita akan haka sai gobe in Allah ya kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت